أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة متسادوار الكوء وأن اللوكتي lahadi kenan ashirin da shida ga watan biyu hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da uku ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2021 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma inda muka tsaya a cikin karatunmu na tv kinan gidan radio na tele na bonfere mun tsaya ne a cikin suratul araf a aya ta 193 muka tsaya to a yau za mu koma aya ta ɗari da tamanin da tara kinan mun dawo hutu ka tafsirin da muke gabatarwa wato bayan abin nan bayan sallah kenan daga ranar lahadi zuwa ranar lahadi na sati-sati muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma Allah ce, huwa lazi khalaqakum min nafsin wahida.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله سبحانه وتعالى شين يهلتكم دقرايوا قدا إمام ابن عاشور أتكن تفسير سأ التحرير والتنوير ƙarƙashin wannan aya yake cewa wato isti'nafi ne ibtida'i ma'ana wannan magana wannan aya yana bayanin alaƙa ne tsakanin aya da aya almunasabat bainal ayat yace wannan aya an koma ne zuwa ga magana kan dalilai na tauhidi bayan wato an shigo da bazancan kafirai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abubuwa daban-daban na zancen wato kiyama bayan kuma an yi zancen tauhidi tun daga lokacin da aka fara wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala to aka zo aka yi zancen ahlul kitab da watlu alaihim naba alladhi atinahu ayatina sannan aka dawo akan magana ta tauhidi kina an fara magana kan tauhidi an bijiro da waɗansu abubuwa aka koma magana kan tauhidi domin kasancewar Allah shi ne ya halice mu makaɗaici shi kaɗai ya cancanta mu bauta masa waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wannan an koma ne wato zuwa ga maganar da ake yi ta alƙiyama dama sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙiyama yaushe ne za a yi ƙiyama yaushe za ta tsayu yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha فيما ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون to da suka tambayi kiyama sai aka bijiro da maganar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan amsar da zai basu qul inna ma ilmuha indallah kace wato sanin lokacin da za a yi kiyama yana wajen wa yana wajen Allah subhanahu wataala kuma sai aka ci gaba da lakkana mishi abin da zai gai gare su qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah to bayan wannan magana ta ƙare sai aka dawo da zancen kiyamar a nuna musu kiyamar nan abu ce mai yiwuwa domin huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ya halice ku daga rayuwa guda wannan wanda ya halice ku din nan zai iya tayar da ku bayan kun mutu domin idan halitta ku bayan babu ku bata ba Allah wahala ba maidowar halitta bayan ta lalace za mu ce ko ko bayan kun mutu ba abu ne mai wahala ga Allah wanda kuma ayoyi da dama na alkur'ani sun kawo irin wannan kullun alkur'ani yana nu yana juyar da hankulan wato kafirai su kalli halittar su ta farko bata ba Allah wahala ba ya za a yi halittar su ta biyu ta ba Allah subhanahu wataala wahala sai aka koma kenan kan magana kan zancen kiyama magana biyu kenan Allah ya ce afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid ko ba haka ba wala qad alimtumun nash'ata al ula falawla tadhakkarun kenan ubangijin da ya halice ku can babu ku ba zai ba shi wahala ba yami ya sake tayar da ku bayan kun mutu sai Allah subhanahu wata'ala ce to huwa allazi khalaqakum Allah shine ya halice ku malaman tafsiri da malaman balaga suke cewa ana iya cewa huwa khalaqakum Allah shine ya halice ku ai babu wata matsala ko ba haka ba amma me yasa aka kawo lazi shi allazi da dhamirul fasli kamar huwa idan aka kawo shi yana nuna takaita abu kenan in an ce huwa khalaqakum Allah shine ya halice ku amma in ka ce huwa allazi khalaqakum Allah shi kadai ne ya halice ku shi yasa kada ka sa tsammanin akwai wata kalima cikin alqur'ani wadda ba ta dauke da wata ma'ana sai kai hattara da inda ka ga huwa an kawo shi kuma an kawo allazi sannan kuma an kawo mi an kawo wani abu wato allazi nan yufidul hasr yana nufin Allah shi kadai ne ya halitta babu wanda ya halitta in ba shi ba ina fatan kun fince ni mafhumul hasr da mafhumul qasr ilimi ne wato a cikin ilimin balaga mutum zai iya fahimta sa a cikin balaga ta alqur'ani mai girma idan muka duba yanzu misali a cikin al-itqan fi ulumil qur'an na al-imam suyuti ya kawo babi akan al-qasr da al-hasr kuma da cikin ilimin balaga yana da kyau dalibin ilimi ya san wannan huwa alladhi khalaqakum kenan Allah shi kadai ne ya halicce ku an gane ko min nafsin wahida daga rayuwa guda malamai suke cewa nan akwai abin da ake kira at-taghlib at-taghlib rinjayar da wata wato ma'ana akan wata ma'ana ko wani dhamiri akan wani dhamiri ma'ana da anka ce huwa khalaqakum Allah shi halice ku aslin kum na maza ne ba na mata bane kenan ya kamata a ce huwa huwa allazi khalaqakum wa khalaqakunna Allah shi ya halice ku ku maza kuma Allah shi halicci mata ko ba haka ba amma sai kawo kun bai kawo kunna ba to ya halicci matan Allah subhanahu wata'ala to sai malaman usulul fiqh suke cewa nan ana taglib na janibi dhukur janibi dhukur ala janibi inas kenan tunda ba a kawo mata ba mata sun shiga jiki inda an kawo na mata dama in an kawo mata aka kawo maza kenan maza daban mata daban qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن مؤمنين كما أنك مؤمنات بل ما أتكن سورة واتو الأحزاب يا كاونا واتو مسلي كو إنش سونا يدا داما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سيأتي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كاكا سي تغليبي بيتي أعد الله لهم ولهن با دان كغاني تشو إن أنت لهم تو da maza da mata za su iya shiga cikin idan ba a kawo mudamirin mata ba mun fahimci wannan mas'ala da kyau ko huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi ya halicce ku daga rayuwa daya nafsin rayuwa wahidatin guda kinaya ce zuwa ga annabi adam ka kuma cikin al-itqan fi ulumil qur'an kaga kinayatul qur'an da ta'ridi na al-qur'ani kaga nan sai ce nafsin wahida rayuwa guda kuma annabi adamu ake nufi alhali kuma annabi adamu ba mace bane namiji ne to me yasa an ka ce wahida ya kamata a ce wahid mutum guda ko to amma nan an hankalta ma lafazin da an kai itlaki ga annabi adamu nafsu mu'annas ne a yaren larabci shi yasa yana daga cikin abin da zai sa ka gane yare da kyau kana iya bambanta namiji da mace in an ce le ana nufin namiji da faransanci in an ce la ana nufin mace duk da yake cikin english za a ke cewa da namiji da mace babu wani bambanci kawai za za za amma yaren faransanci yana da wannan to shi yaren larabci shi yafi wannan matsala shi yasa za ka gane mutum yana jin yare da kyau ko bai ji idan yana bambantawa tsakanin namiji da mace wannan shi zai kai mu cewa wato tarjama ashe tana da muhimmanci a santa domin lokacin da mutum zai tarjama ya kamata ko zai tarjama aya ko zai tarjama hadisi ko zai tarjama wani abu wanda yake da alaka da addini ya zamanto ya san wannan yaren in ba haka ba shi yasa malamai ma yanzu suke bincike mai yawa akan abin da ya shafi tarjama imam sabuni a cikin littafinsa at-tibyan fi ulumil qur'an ya kawo bayani kan hukuncin tarjama kuma malamai yanzu suna bincike a kansa domin abu ne wanda al'umma tana da wato bukatarsa sosai ina fatan an fahimce ni don mi wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tura shi zuwa ga al'ummomin duniya gaba daya ba ga zuwa ga larabawa kawai ba Allah ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagh ay wa man balaghahu alquran duk wanda sakon Allah zai kai gare shi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas lin-nas bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nas la ya'lamun to tunda an tura shi zuwa ga al'ummomin duniya gaba daya to shi kuma bai jin wani yaren in ba larabci ba abu na biyu ya tafi ya bar waɗanda suka rika addinin nan larabawa ne to yanzu yaya hukuncin tarjama alqur'ani kaga tanan za mu gane tarjama alqur'ani karkashin waɗannan nasoshin tunda an tura shi ne zuwa ga al'ummomi gaba ɗaya shi yasa aya wadda take cewa a cikin suratu ibrahim wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu tura wani annabi face da yaren mutanensa don nan lisan an ce lisan ana nuhin lugha domin utliqa wato al'ala wa urida bihi yani ma huwa fawqa al'ala abinda ala take amfani da shi domin lisani an ce harshen mutanensa yaren mutanensa kenan mun fahimci wannan da ke ko to an ce ba a taba turuwa ba sai ka fitar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan an ce illa kafatan linnasi sai ka cire annabi Musa domin annabi Musa an tura shi zuwa ga Fir'auna Fir'auna ba kibte ne shi ko annabi Musa shi daga cikin bani Isra'ila kenan ba a tura shi ba bi lisani qaumihi kadai sai zaman to wadansu annabawa za a takhsisin su karkashin wannan mun fahimci wannan da kyau ko za haka tarjama alqur'ani ba ta halatta ba a yi ta mot par mot, traduction mot par mot, ko kuma translation word by word, domin yaren larabci wani lokaci sai a sa wata kalima gaba a maido wata baya. Yanzu misali in ce zahaba Muhammad, da Hausa sai in ce Muhammadu ya tafi, ban cewa ya tafi Muhammadu, da ka ce hakan ga an san ba Hausa kai ba. To kaga shi yaren larabci yana da at-taqdim wa ta'khir. To kaga da mutum zai zo ya fassara Al-Qur'ani mo par mo sai ya canza waɗansu ma'anoni. Shi yasa tarjamatu tarjamatu ma'anil qur'an ake cewa ba alfazil qur'an ba ma'anar alqur'ani ce ake tarjamawa mun fahimci wannan ko kuma wannan fage ne na da'awa a tarjama alqur'ani saudiya kun ga sai yanzu tana kokarin tarjama alqur'ani zuwa ga yare daban-daban a tarjama hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a tarjama waɗansu abubuwa na shari'a ta addinin musulunci an gane ko balma a tarjama khutubobi wannan zai kai mu ga tarjama ta khutubobi a tarjama khutuba mutane su ji abin da ake nufi domin akwai malaman da suke ganin bai cancanta ba a tarjama khutuba ina fata ana fahimta ta waɗansu malamai suka ce a'a kafin liman ya zo sai a tarjama khutuba waɗansu suka ce a'a idan liman yana khutuba sai ya, karanta da larabci ya fassara waɗansu malamai suka ce a'a yayi ta larabcin sannan sai ya fassara da Hausa to idan muka ce Makka Larabawa ne to kasashen da ba Makka ba idan aka yi khutba da Larabci wani amfani za su samu kaga dole ne sai an koma mu zuwa ga halaccin wannan tarjuma don Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tura shi zuwa ga al'ummomi gaba daya kuma wannan zai ba mu damar mu tarjama wa'azi duk da yake tarjama ba za ta isa ka zan malami ba an gane ko kamar yadda waɗansu suke karatun faransanci da english suna tunanin sun zan malamai ko turawa da suka kirkiro islamology islamic study da ita ake son wanda ya turanci da faransanci ya shiga gaban malamai na addinin musulunci wannan banna ce suke aikatawa Allah kai muna tsari almuhimmu huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi ya halice ku daga rayuwa dai shine annabi Adam namiji ne amma sai aka kalli lafazi dan ya ce wa ja'ala minha zawjaha ya sanya mata minha daga gare ta ita wannan rayuwa zawjaha mijinta tace liyaskuna ilaiha bai ce litaskuna wato wato ilaiha ba sai ce liyaskuna dan ya samu nutsuwa kaga inda mace ce sai a ce litaskuna ilaiha na an kalli zatin shi annabi adam shi yasa alqur'ani yana amfani da wannan fa qul nadribuhu bi ba'dihha an gane ko amma sai Allah ce wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha kun kashe rayuwa kun yi sabani fiha saboda ya kuma zuwa ga nafsan sai Allah ce fa qul nadribuhu wasu malamai suka ce yana nuna cewa namiji ne wadansu malamai suka ce a fa qul nadribuhu ai aljasad domin a wannan lokaci ya kuma wato matsayin jiki mun fahimci wannan da kyau shi yasa kada wani ya zo ya rikice ya ce annabi adamu mace ne kenan auren mace da mace ya halatta a'a wannan hayaniya ce bai fahimci inda an ka sama gaba bane Allah kai mu mai kyau Allah ce to shi halicci ku daga rayuwa guda wa ja'ala minha zawjaha Allah ya sanya ma wannan rayuwa zawjaha wato mijinta idan muka duba cikin alqur'ani kalima ta ja'ala wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta khalaqa shine halitta to wannan ja'ala duk da yake zuwa gaba zamu zo mu bayani kan ma'anonin da yake dauka in da mun samu dama nan ja'ala ana nufin khalaqa ya halitta mi addalili shin muna son mu faɗa ne kawai mu tashi a'a saboda a cikin wasu wurare ya nuna halitta yake nufi da shi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha kaga nan sai kawo shi yace wa khalaqa to nan sai ya zamanto ja'ala bi ma'ana khalaqa kakka san tsammanin ja'ala kullun ma'ana guda gare shi kamar yadda waɗansu ɗalibai suke tunani malamai suke cewa malaman balaga ta alqur'ani a cikin suratu wato an-nisa sai yace khalaqa yayi amfani da khalaqa zuwa ga annabi adamu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga annabi adamu an ce an halicce shi sannan kuma a cikin suratu wato abin nan az-zumar sai yace khalaqakum min nafsin wahida thumma ja'ala minha zawjaha kaga nan ma khalaqa akai amfani da shi nan ma a cikin suratul a'raf sai an ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida amma a cikin suratul an'am sai Allah yace ansha'akum min nafsin wahida an gane ko wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida fa mustaqarrun wa mustawda to menene hikmar shi yasa kalmomin alqur'ani malamai suna bin diddigin su ustadu doktor fadl samar ra'i a cikin littafin sa at-ta'birul qur'ani a safha ta 288 wato tab'a ta daru ibnu kasir kenan kada wani yaje ya ce mun faɗi magana ba abin gaba yake cewa kalima ta ansha'a ta zo a cikin suratul an'am a wurare guda hudu amma a cikin suratul nisa'i da cikin suratul zumar da cikin suratul a'raf ba ta zo ba sai alqur'ani ya kalli yawan wato zuwa kalima ta ansha'a a cikin suratul an'am saboda waɗancan surorin bata zo ba shi sai amfani da ansha'a wannan ita ce hikima kenan galibin kalimomin da sun ka zo wani lokacin alqur'ani yana duba musu huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ya halicce ku daga rayuwa guda wa ja'ala minha zawjaha ya halitta mata zawjaha matarta munan in ana larabci sai a ce zaujatu mace ko to shi qur'ani kaf bai taba amfani da kalima ta zauja ba to sai malamai suka yi cewa shi ba a cewa zaujatu kuskure na sai dai a ce zauju mace da namiji shine larabcin alqur'ani kuma shine afsah amma kana iya cewa zaujatun a cikin larabci dan yazo cikin hadisi na sahih muslim innaha zaujati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce matata ce kidan ka koga akwai shi a larabci kenan cewa zauja ba kuskure bane kalima ta zauja kuma in ka ji qur'ani ya kawo ta yana nuna matar ta dace da mijinta amma in ya kawo imra'a sai ya zamanto wannan matar akwai matsala tsakaninta da mijinta shi yasa wato kadibi yadda qur'ani yake amfani da kalima cikin balaga ta alqur'ani da kaji an ce imra'a to akwai matsala id qalat imra'atu imrana lokacin da matar imrana ta ce matar imrana akwai matsala ya mutu shikenan akwai matsala miji da mata mace tana mace tana duniya miji na lahira akwai matsala ko babu akwai daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut akwai matsala imra'ata nuh da imra'ata lut dan kafirai ne Allah ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق امرأة العزيز ما تسركي akwai matsala tana son wani yaro wanda ba mijinta ba ko ba haka ba wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi sannan kuma tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu da matarsa abu lahabin kafiri na kuma matarsa kafira ce there is problem akwai problem zakariya ya ce wa kana timra'ati aqira matata ba ta haihuwa akwai matsala ko ba haka ba amma in ka ji ya ce zauju to nan akwai wato dacewa tsakanin mata da miji wannan matar ta zakariya sai qur'ani ya ce wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya tace wa aslahna lahu zawja bai ce imra'ata balaga ta alqur'ani kenan kuma an ka ce wa aslahna lahu zawja wa malamai suka ce wannan yake nuna ita ce ba ta haihuwa ba shi ba tunda ya ce wa kana timra'ati aqiran shi yana haihuwa ita ce ba ta haihuwa kenan namiji ko ya girma sai ka iske yana haihuwa amma mace da ta kai shekara hamsin sai ka iske haihuwa wato ta fita daga kanta kuma dama ba ta shawar ɗa namiji almuhimmu dai malamai suke cewa mutum guda ana ce mai zauji ko namiji ko mace sannan kuma mace da miji ana iya haɗa su a ce huma zaujun ma'ana ana nufin sun dace da juna kakka san tsammanin kullum in an ka ce zauj ana nufin mutum guda almuhimmu Allah ya kawo wannan lil'tibar dan saboda mu ɗauki wa'azi an gane ko kuma Allah ya nuna muna ni'imarsa shi Allah shi ya samar da mu daga rayuwa guda ta annabi Adam sannan kuma da Hawwa'u wato nan ni'matul ijad ne wanda Allah ya samar da dan Adam ta hali guda hudu Allah ya samar da dan Adam ta hali nawa guda hudu Allah ya samar da annabi Adamu babu uwa babu uba Allah ya samar da Hawwa'u da uba babu uwa domin daga annabi Adamu aka halicce ta Allah ya samar da annabi Isa da uwa babu uba ko ba haka ba sannan kuma Allah ya samar da sauran mutanen duniya ta hanyar uwa da uba sai ya babu wata wato dan ya nuna ba shi adda kudura sai ya samar da dan adam ta kowace hanya wanda yake bukata mun fahimci wannan da kyau ko dan haka da za a ce annabi Isa Allah ne saboda bai da uba yana da uwa da annabi Adamu shi yafi cancantar ya zama Allah shi da bai da uwa bai da uba inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun su kiristoci ba su yarda da annabi Adamu Allah bane amma sun ce Yesu almasihu Allah ne wal iyadu billah dan Allah alhali annabi Adamu bai da uwa bai da uba kun ba su ce Allah bane kaga akwai ruɗu cikin wannan tafiya Allah kai mu mai kyau Allah ce to liyaskuna ilaiha dan saboda ya samu nutsuwa zuwa gare ta sakana yaskunu shine abu ya tsaya ko ya kwanta amma da ana nufin ya samu nutsuwa zuwa gare ta ina fata an fahimce ni wato wannan shine ake kira at-ta'lil don mi Allah ya halitti mata annabi Adam liyaskuna ilaiha dan saboda ya samu nutsuwa zuwa gare ta ashe asalin mace daga cikin dalilan da suka sa Allah halicce ta dan a samu nutsuwa bal ma a cikin suratul rum sai nuna ba wai nutsuwa kadai ba don in an faɗi illa guda ba ana nufin don ita dai bane kawai a'a wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma dan a samu wato mawadda kauna an gane ko wa rahma da kuma rahma to wannan sai ya nuna maka ce a'a duk alkhairi ana buƙatar mace ta same shi wato tare da mijinta amma ma'ana kenan mafhumul illa tunda an ce don ka samu nutsuwa zuwa gare ta in ka samu nutsuwa zaka iya kusantar ta za ku iya samun ƴaƴa za a iya samun family za a iya samun ƴaƴan da za su yi ma addinin musulunci aiki wannan duk shine daga cikin dalilai sai in an fahimci wani dalili wanda ya saba ma shari'a sai mu ce wannan bai daga ciki ina fata an fahimce ni amma me yasa yanzu nutsuwa babu ta saboda akwai matsaloli na rayuwa shedan ya zo ya gitta duniya ta zo ta gitta sai ya zamanto mace baka samun nutsuwa zuwa gari ta mace ba ta da ladabi tana zagin ka tana zagin iyayenka zaka samu nutsuwa zuwa gare ta babu mace ba ta kyautata ba kana samun nutsuwa zuwa gare ta babu mace tana son dukiyarka har tana iya kashe ka don ta auri wani zaka samu nutsuwa zuwa gare ta sai abin ya koma wato poison ko poison wanda an kace ka samu natsuwa zuwa gare ta sai abin ya kisa natsuwa ta kisa muwa menene dalilin da yasa aka samu natsuwa saboda an kibin Allah an sa duniya gaba shedan ya hure rikici shi yasa sai ka iske mafi yawancin gidaje sai dai a ce ai hakuri shi yasa akwai wani tsoho in an ka daura aure sai a ce Allah Allah ya bada zaman lafiya sai ce a Allah ya bada hankulin zama da juna zaman lafiya ya kare saboda yana da wahala a zo a zauna mata da miji a zaman lafiya duniya sai an yi rikici kawai liyaskuna ilaiha dan ya samu natsuwa zuwa gare ta malamai suke cewa Allah ya halicce ta daga jinsin dan adam sai ya samu shi shawa wadda take tura shi zuwa gare ta kuma lokacin da yake saduwa da iyalinsa baya jin radadi da ciwo da wannan zai sa wa- ba ko da yake da bukata zuwa gare ta ba sai da yazo cilas in shawar ta sun kuda shi kamar maganin da zaka sha kun ga yanzu da yawa daga cikin magunguna muna sha amma wani lokaci sai ka gintse huska saboda ka san da maganin zai amfane ka amma sai ka gintse huska to sai Allah ya cire wannan bai sanya mace ta zamanto kamar wato wannan maganin ba duk da yake wasu matan haka suke kana tare da suna amma dai kana ta kanka malamai suke cewa eh, abin nan wannan yake nuna asalin mace tabi'a lirrajuli domin an halicci annabi Adamu sannan aka halicci Hawwa'u kenan asalin rayuwa namiji ne sai aka halatta mishi wanda zai taimaka mishi wajen aiki to don haka kenan ba abin mamaki bane mace idan musulunci ya umurce ta ta yi biyayya zuwa ga mijinta to amma turawa karkashin yanci na mata don saboda su ɓata duniya su sa mata su zama to domin idan mace ta ɓaci nan ne za a samun shan giya za a samun gidajen karuwai za a samun shagu za shagu za a yi talla da ita a TV da kuma uh, hotuna da ake bugawa na tallar kamfunna to sai suna cewa ya kamata a ba mata yancin su shi yasa wani zaka ji ya ce me yasa saki yake ga hannun namiji ba ga hannun mace ba a'a saki yana ga hannun namiji don namiji shi yake tunani mace ba ta tunani da za a bar saki ga hannun mata ga yini sai mata ka sai ma saki dubu don babu tunani sannan kuma namiji shi ke kai sadaki idan aka bar saki ga hannun mace to yanzu ka kai ma mace miliyan goma yau sai ta ce na sake ka kaga kana yadda kaga ba za ka yadda da wannan ba amma idan aka yi zaman zaman ya kiya sai Allah ce to ayi hul'i ta mayar masa da abinsa sai a rabu kenan musulunci bai ce mata ba su da dama a rabu da su ba a'a akwai halin da mace tana iya kan mijinta ƙara ayi hul'i ta bashi abin nan ta bashi ab- a- abinsa Eh, dukiyar da ya kai mata shikenan sai a rabu don haka ba a ce ba wato babu halin da za a rabu sannan malamai suke cewa cikin gado suna ƙarya su ce a'a ai namiji kaso biyu mace guda an yi bambanci kai wanda yake barin dukiyarsa gado ga kare kare bature ko ya ce a ba kyanwa musa gado ko ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya ya ba wata dabba amma har yake ganin akwai kuskure a cikin rabon gado na addinin musulunci kuma alhali mace in an bata kaso ɗaya namiji an bashi kaso biyu to shi namiji an ɗora mai nauyin ya ciyar da mace to kaga kuma an ɗora mai nauyin ya kai sadaki ita mace yanzu idan aka raba aka ba wanta miliyon ɗai wato gado aka ba ta jika ɗari biyar shi idan zai yi aure zai kai sadaki kuma zai kai sadaki ba zai kai sadaki to ita kofa sai a kawo mata musulunci ya Allah ya fi kowa sani mace wajen rigima ba ta iya kare kanta Allah ce awa man yunashsha'u fil hilya wa huwa fil khisam ghairu mubin amma sai su labe ai an ce cikin hadisi al- mata na qisatu aqlin wa din wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke suka kaji tsinan taka an gane ko wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naqisatu aqlin mata ba su da hankali wa dinin da addini a'a me yake nufi da naqisatu aqlin wa din bayan ya ce aghlab li dhilubin min kunna tare da karamcin hankalin nasu kuma suna iya rinjayen mai cikakken hankalin me yasa baka kawo wannan ba sannan na dinin kin nan sai ya fassara shi da cewa mace tana ajiye sallah da azumi in tana haila shine abin da ake nufi amma kullum waɗannan mutane sai su zo suna wato kokarin kawowar matsaloli ko kuma ka ji wani yana cewa a'a eh, eh, eh, em, eh, an ce namiji ya mace hudu amma ita mace ba a bata dama ba to me kake so ita mace wurin ajiya ne nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna shi'tum to idan aka ce mace an bata dama ta yi namiji hudu to kenan idan ta samu da nawaye kai in kana da mata hudu dukkan su in suna dauke da ciki ko ba haka ba ƴaƴan wani ƴaƴanka ne akwai shakka babu inda ba wata matsala ta zo ba to ita mace idan miji- namiji hudu suka zo mata ta dauki ciki dan wani kaga duka irin waɗannan ababen da so ƴan boko da waɗansu waɗanda suke makiya addini ko kuma su kafa hujja da cewa diyan mace daidai da namiji take sai ta kai ɗaya bisa uku amma idan ta wuce ɗaya bisa uku ta komo rabin da namiji waɗansu malamai fiƙihu sun karɓi wannan asar ko daga cikin malikiya waɗansu kuma ba su karɓe shi ba amma duk inda kaga Allah ya ba mace wani abu akwai inda yake ba ta wani abu yace na ta keɓantacce na shi yasa waɗanda suke yaƙar addini a yanzu suna rabewa da irin waɗannan ababen sai mun tashi tsaye wajen tunani an hana ma mata karatu wa ya ce maka an hana mata karatu an hana ma mata su karantas wa ya ce ma an hana ma mata su karantas an hana ma mata aiki wa ya ce ma an hana ma mata su yi aiki a'a musulunci ya ce wani irin aiki ne mace za ta yi kuma ya za ta yi aikin shine abin tambaya mace ta zo soja haramun ne domin za a mayar da ita karuwar sojoji ce shi yasa sojojin America da suka je Afghanistan ka taba ji an ce an kashe soja mace baka taba ji ba sai dai a aje su cikin baz militaire in sojoji na da bukatar su su yi lalata da su saboda kasu je su yi fade su bata sunan kasar America kuma duk da haka suna yin fade mace ba za ta yi ɗauka amma shin ya halatta mace ta yi ɗan sanda wani ɗan sanda ɗan sanda wanda ya dace mace ta yi a filin jirgin sama ya halatta mace ta yi aikin ɗan sanda idan mata suka sauko za a bincike su akwai mace ɗan sanda mace sai ta je ta bincike su don bai dace a sa ƙato ba ya shiga ɗaki da matan mutane na lalabin su amma mace ta yi police de circulation ta yi tsaye ta ɗarma zanzaro mu ce zanzaro ko sanciru tana haka tana ma hanya haka sai wani ya kabre ta wajen kallonta don haka ku daina cewa kuna irin maganganu na ɗaliban ilimi sun kasa tattaunawa bu sani ba su turawan suna kokarin su ce musulunci ya hana mata aiki gaba ɗaya in wani irin aiki ne za ta yi kuma ya za a yi aikin za a sa hijabi ne za a hana haɗuwar mata da maza ne za a ɗauki matakin ba za a yi zina ba aikin ya dace da ɗabi'an mace ko ko kaka haka ne ake tattaunawa da irin waɗannan ƴan kare haƙƙin ɗan adam da ƴan wane ne da ƴan wane ne waɗanda suke ganin su sun waye ko ko wanda yake ganin musulunci bai ma mata adalci ba duk abin da suke nema shine suna ƙoƙarin wato su bata al'umma Allah kai muni tsari kun ga abin da yazo a Saudiya dai kuna gani yanzu abin da yake faruwa ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa wa ma ajabun anna an-nisaa tarajjalat walakinna ta'nisar rijali ujabu babu mamaki ba abin mamaki bane a ga mata sun koma tamkar maza lalle abin mamaki ne amma abin da fi shi mamaki wato ta'nisar rijali ta'nisar rijal maza su koma mata dan daudu yanzu kun ga turawa suna nan suna ce ba mata yanci gashi ne sun ce kuma mace ta aure mace to yanzu wannan shi ma shi na daga cikin duk abin da ake bukata kuma yan kare haƙƙin dan adam ba mu ji kuna zancen mata su zo su aure mata ba maza su aure maza ban ji ana wannan zance ba kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda sai dai mu ce Allah kai mu da tsari da su almuhimmu dai sharrin turawa game da mace suna son a batta ta fita ta yi zina ta bata al'umma kuma dole malamai su tashi tsaye dole waɗanda suke da kishin al'umma su su tashi tsaye mace ta yi karatu karatun da ya dace da ita ta yi karatun likitanci ba karatun waƙe-waƙe ba an gane ko ta bata al'umma a'a ta yi karatun likitanci ta je ta yi ma ƴan uwanta mata aiki kuma a hada a hana mace ta yi wato gard tare da namiji cikin ɗaki guda karfe goma sha biyu na dare banda Allah ya san me yake faruwa Allah ya kyauta li yaskuna ilaiha dan ya samu natsuwa zuwa gare ta in ba an samu matsaloli ba falamma taghashaha lokacin da ya rufo mata wannan uslubi na alqur'ani kenan duk abin da yake yana da wato kalima ce wadda ba a faɗa kaga marmakon ya ce lokacin da wato ya yi jima'i da matarsa domin irin waɗannan kalmomin ƙur'ani yana nisanta su yana baka uslubi abinda bai dace a faɗa ba to kada ka fito fili ka faɗe shi duk lokacin da ƙur'ani zan can jima'i ko al'aura sai kaga yana amfani da wani abu sai ce nisa'ukum harsul lakum matanku gonakinku ne tamkar gonakinku suke ina fata an fahimce ni hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ku sutura ne ga mata mata sutura ne gare ku uhilla lakum laylatus siyamir rafathu ila nisaikum an halatta muku ku zo zuwa ga matanku an taqauhunna ku taki matanku kaga taki yace ba ana nufin ka take ta da kafa ba to kaga da ce falam mata ghashaha lokacin da ya rufo mata ghasha shine ai ruhewa ko to qur'ani uslubi ne ke koya mana cewa wadansu kalmomi ba a fadar su sai in can ba a rasa ba an gane ko ka gani wa maryam ibn sa imran allati ahsanat farjaha ka gani ya izance amma a wani wuri kuma sai ka iska yana nisan ta faɗan waɗannan kalmomin in babu buƙatar dole sai an faɗi kalmar da haka yana da kyau mu koyi wannan ladabi cikin da'awa da cikin maganganun mu falamma taghashaha lokacin da ya rufo mata hamalat sai ta ɗauki hamlan ciki khafifan wanda yake mai sauki sauka sauka in ji malaman zauri kenan malaman luka suka ce in an ce hamlan aka yi maha karami fatha shine abin da yake cikin ciki ko kuma abin da yake akan wato abin nan itaciya kenan abin da itaciya take dauka ana kiransa hamlu amma in an kai alkasru an ka ce himlun suka ce wato ala abin da yake akan azhar bai abin da ake azawa akan bai da kuma wato abin da yake akan bai shine ake ake kira wato himl da abin da ba akan itaciya yake ba shi da ake kira himlu amma suka ce waɗansu daga cikin larabawa an ji suna cewa himlun nakhla wato kamar ƴaƴan wato itaciyar dabino to wannan kuma suka ce ƙila wannan muhtamal ne yalla tana yi wa waɗansu larabawa suna amfani da shi a almuhimmu dai falan ma hamalat hamlan khafifan lokacin da ta dauki ciki famarrat bih sai ta shude da shi saboda cikin bai da nauyi famarrat bih wannan ita ce qira'a mutawatira ta qurra'ul ashra guda goma amma akwai wata qira'a fastamarrat bih sai ta shude da shi sannan kuma wannan qira'a shazza ce daga ciki kuma akwai qira'a famarat bih waɗansu malamai suka ce famarat bih an gane ko takhfifi ne asalin shi marrat ne sai aka yi takhfifin sa wadansu malai suka ce a'a fa marat bi sai ta yi shakka daga almirya ne tana tunanin shin ciki ne ko ko rashin lafiya ne domin a wannan lokaci babu haihuwa akwai wata qira'a shadda ita ma fa marat bi wadansu malamai suka ce nan marat daga mara ya muru ne abin da yake girgiza yau mata muru sama'u maura sai ta girgiza saboda bata saba ɗauka ciki ba wadansu malamai suka ce a'a fa marat an gane ko wato asalin shi fa marayat ne daga mara kenan yana jayayya fala tumari fihim illa mira'an zahira kakkai jayayya da su akwai kuma ta qira'a shazza fastamarat bi wadansu malamai suka ce to daga mara ya muru ne kenan fastamwarat bihi ne sai aka ce fastamarat bi ta wato sai ta girgiza ko ko fastamarat bi suka ce asalin shi daga mara ne kenan fastamarayat ne sai aka cire ya'un saboda ta hadu ta ta'lif waɗannan kira'o'i ne muna kawo su saboda wani lokacin suna da amfani wajen tafsiri almuhimmu dai sai ta shuɗe domin ciki in bai da nauyi mace za ta iya gudanar da ayyukanta yau da gobe sai dai amai farko farko idan kuma haihuwa farko ce sai kai hankali domin mace idan ta ɗauki cikin harko to duk namijin duniya ta kake kamata ko babanta ne in ta kalle shi zai ta ga wanda ya canza mata rayuwa musamman cikin farko idan an ka fara yin amai Allah ce falamma asqalat lokacin da ta nauyaya ta yi nauyi kenan in ji malaman zauri asqalat in an ce saqula abu yayi nauyi to sai aka ƙara alhamza to alhamza nan tana ɗaukar ma'anoni daban-daban babu lokaci amma wasu sun ce ai sarat zati qalil lokacin da ta kasance ma'abuciyar nauyi cikin yayi mata nauyi domin ana kawo alhamza cikin larabci don a nuna abu ya shigo cikin lokaci albana ya shigo cikin lokacin samun nono daga allabanuna asmara ya shiga lokacin da ake samun dabino daga attamruna ahsada ya shiga lo ahsada zar'u ma'ana kenan shuka ta kai lokacin da za a girbe ta waɗansu kuma suka ce a'a asqalat bi ma'ana dakhalat fi thiqali ta shiga cikin lokacin nauyi kamar yadda ake cewa asbaha ya shiga cikin lokacin subahin amsa ya shiga cikin lokacin wato marece an gane ko duk da yake wani lokaci ana amfani da asbaha ya wayi gari ya tashi daga ma'anarsa falamma asqalat lokacin da ta yi nauyi hariri ya taba kawo wannan yace falamma anasa minha al-isqal dha'ana anha sirran lokacin da ya fahimci ta yi nauyi sai ya tafi ya barta ka san abin da wadansu suke yi da ya mamace ciki sai arsa inda yi wani kaji an ce yayi gwari wani a ce ba sani ba sai ya ji an ce ta aihu an yi suna suka ga ya dawo in yi mata wani ciki kuma ya sake gudu dan haka iyaye sai kun kan kanku da'a wallaha rabbahuma da'a wallaha sun ka roki Allah nan mutum biyu ne in ka ga alifu tasniya tana nufin mutum biyu fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi sai ka zo na ce mimma kana fihi kuskure ne mimma kana fi na daga abin da suka kasance a cikin shi da'awa mutum biyu shine asali da'awa Allah rabbahuma sai suka roki Allah ubangijin su suka ce la in ataitana salihan wallahi kaga nan allamu lamul muwatti'a lil qasami wallahi idan Allah ka ba mu salihan nagari an gane ko waɗansu malamai suka ce wannan wato abin nan jumla ta kasam tana fassara abin da sun karɓoki Allah ne domin da'awallaha wato an yi utiyahu ma salihan la'in ataita na salihan sai ya bayyana maka menene suke bukata Allah idan ka ba mu nagari an gane ko waɗansu malamai kuma suka kaddara ƙala kenan ƙala abin nan sun faɗa da'awa Allah rabbahuma shi ne abin da suka faɗa su roki Allah la in ataitana salihan idan Allah ka ba mu nagari da nagari wadan sun ka ce a'a la in ataitana ita an salihan malamai suka ce wannan yayi nisa kenan in ka ba mu wato bayarwa irin wanda muke so almuhimmu in ka ba mu da nagari lanakunanna minash shakirin wallahi za mu kasance daga cikin masu godiya wannan shi ne ake kira jawabul qasam domin da sharaɗi da kasami sun haɗu la'in la wallahi lamul muwatti'a in ataitana kaga an samu sharaɗi an samu kasamu to da sharaɗi da kasamu in suka zo duk wanda ya gabata to jawabi nashi ne na ɗaya ɗin kuma an shafe shi kenan tunda na alƙasamu shi ya gabata to sai da mun to jawabul qasami lana kunan na minash shakirin wallahi za mu kasance daga cikin masu godiya kuma in ataitana salihan lana kunan na minash shakirina shi in din nashi aka shafe shi saboda duka abu guda ne za mu kasance daga cikin masu godiya ash-shakirina wato jam'u muzakkar salim ne ko shakirun mutum guda shakiruna masu gode ma Allah shakirina nan saboda ya zamanto mina shakirina masu godiya kina harfil jarra ya gabace shi abinda ashukuru da larabci sun kace az-zuhur shine abinda ya bayyana shi yasa ake kira naqatun shakur wato taguwa wadda take wato manta ko kibanta ya bayyana yazharu alaiha siman sannan kuma ana kiran ash-shakir da larabci al-usluju alladhi yanbutu wato fil jiz'i alladhi kana maqtu'an idan aka wato yanke icce to iron da ke fara fitowa ana kiran shi ash-shakir domin yana bayyana za a gane cewa sabo ne mun fahimci wannan shi yasa asalin shukuru shine ka gode ma Allah subhanahu wata'ala an gane ko zuhuru ni'amil mun'imi ala man an'ama alaihi ni'imar wanda ka yi ma ni'ima ta bayyana gare shi shine godiya an gane ko ko wato ka sanya ni'imar wanda ya maka ni'ima a inda ya kamata ka saka ta to wannan shine gode ma Allah subhanahu wataala sannan Allah yana wato akwai ni'ima wadda take tasowa daga Allah zuwa gare mu duk wata ni'ima daga daga wajen wa take zuwa daga wajen Allah ina ya kamata mu gode ma Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin famin Allah sannan kuma akwai ni'imar da take tasowa daga daga bawa zuwa ga bawa amma asalinta daga Allah ne Allah ce wa if taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi shi ma annabi ya masa ni'ima amma asalin ni'imar daga wajen wata taso daga wajen Allah subhanahu wata'ala a gode ma Allah subhanahu wata'ala to godiyan nan ita ce ta yi muna wuya shi yasa muke cikin wahala domin ashukru in ji malamai saydul lil wato qaidul lil mawjud wa saydul lil mafqud ashukru gode ma Allah wato qaidun lil mawjud tana tabbatar da ni'imar da Allah ya baka wa saidun lil mafqud kuma za ta farauto maka wata ni'ima wadda babu misdaqan li qawlihi ta'ala la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid amma kowa ya ki gode ma Allah da yawan mutane in Allah ya ba su ni'ima sai su bijire ma Allah fir'auna Allah ya bashi mulki da sauran kafirai sai suka ce su ne ma Allah kaga sun bijire ma Allah subhanahu wataala karuna Allah ya bashi dukiya sai bijire ma Allah kuma ya saka ta inda ba Allah ya ce ba ba inda Allah yake so ba kaga an ka samu matsala to duk ni'ima wani Allah ya bashi ilimi amma sai shi juyar da ilimin sa na addini don ya bautar da mutane ya ci riba akan su ta duniya kaji Allah ya bada labarin waɗansu malamai watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin malaman ahlul kitabi wa id akhadha Allah mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fadabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila ko ilimin duniya turawa Allah ya ba su ilimin duniya marmakon su yi kokari su ga yadda za su ilimin su ya faɗaɗa ya amfani mutane sai suka yi makaman nukiliya da makamai da internet da fina-finan batsa da mi da mi da mi sai ilimin su zama tusan da halaka in Allah ba mutum ya marmakon ya ga sun bauta ma Allah sun san addini sai ya yi kokari su yi karatun boko su samu wato babban certificate su rinka cin kuɗi shi ko haram ko halal ba abin da ya sha mishi kai don haka gode ma Allah shine gabbanka bakinka ka karanta Qur'ani da hadisi da faɗin magana ta alkhairi shine gode ma Allah idonka ka kalli alqur'ani ka kalli wa'azi shine gode ma Allah kunnanka ka saurari alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wa'azi da sauran ababe gabbanka ruku'i sujada duka ka sanya su lillahi rabbil alamin amma ina godiyar yanzu shi na kowa kuka shi yi shi yasa babu radda za a samu sauki radda mutum ya yi cinikin miliyan ɗari shi ce Nijar ta lalace radda ya cinikin jikka hamsin ya ce Nijar ta lalace to wani lokaci ne Nijar ta gyaru babu radda za ta gyaru don haka dole mu gode ma Allah duk yadda kace ka rinka kallon akwai wanda yake kasa gare ka ina fata an fahimci ni amma duk matsayin da dan adam ya samu sai ga kamar ba wani abu na ba ɗalibai ga sunan sai ka ji mutum ya ce da ya samu ai diplom kaza brebe ko bak shi ya ma ishe shi amma yana samun bak sai ka ji mutum da baka a Nijar kaga ya kafirce mu Allah subhanahu wataala Allah subhanahu ta'ala ka sanya mu wato daga cikin masu gode maka an gane ko shi yasa Allah subhanahu ta'ala ce wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne daga cikin bayan Allah suke gode ma Allah Allah ka sanya mu daga cikin waɗannan mutane sai Allah ce falamma atahuma salihan
فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فلما لوكتين دا آتاهما صالحا الله يباسو طائر wanda suke so lafiyayye kenan kuma wanda bai dauke da matsala ina fata an fahimce ni domin nan ba ana nufin nagari ba domin yaron bai girma ba an gane ko balle a son zai zan nagari ko ba zai zan nagari ba waɗansu kuma sun tafi cewa nan salihan yaro nagari an gane ko amma nan ana zancen salihan wanda yake yana da cikakken lafiya falamma atahuma salihan lokacin da Allah ya ba su nagari ja'ala lahu shuraka'a ko ja'ala lahu shur- shirkan fi ma atahuma kira'o'i ne guda biyu imamu nafi' ya karanta ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma da imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu shu'ba to malamai sai suka ce to in an ce shuraka'a jam'i ne na sharik sun sanya ma Allah abokanan tarayya to amma an ka ce ja'ala lahu shirkan to shi ashirku aiki ne ya za a yi kuma a ce ja'ala lahu shirkan sai malamai suka yi maganganu daban-daban waɗansu daga cikin su suka ce sun sanya mishi zu shirkin zawi shirkin kenan sun sanya mishi ma'abuta waɗanda za a ta- za a ta- za a san tarayya da Allah sun ka ce kenan masdar ne ko ko ismul masdar waɗansu suka ce a ala- ja'ala lahu shirkan ai ja'ala lahu nasiban sun sanya ma Allah rabo cikin ibada domin ibada idan ka hada wani da Allah ka sanya ma Allah rabo ko ko ka rarraba ababe na Allah ka ibi wani ka ba Allah ka ba wani wani Allah ina fata an fahimce ni to sai malamai suka ce idan an kace sun sanya ma Allah lahu lahu shina koma zuwa gaba ja'ala lahu waɗansu malamai suka ce domiri shina komawa zuwa ga ɗa sun sanya ma ɗa tarayya domin idan kuka haihu za ku samu ɗa abincin da kuke ci yanzu ɗanku zai yi tarayya da ku shine ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma wadan suka ce lahu kin nan yana kuma zuwa ga shaytan kenan ja'ala lahu shirkan sun sanya ma shaytan abokin tarayya to kaga wannan sai ya zama to ta yi wato uh, fa- ma'ana ce ta yi nisa amma zance mafi dacewa shine ja'ala lahu shirkan sun sanya ma Allah abokin tarayya az-zabiru yarji'u ila Allah waɗansu daga cikin malamai suka ce ja'ala li ghairihi shirkan sun sanya li ghairihi ga wani Allah shirkan sun bashi nashi rabo abinda na Allah ne sun ɗauka sun ba wani ibada ta Allah ce ita kadai duk abu wanda za a fuskanta Allah da shi yanka na Allah ne duk kyau- sadakar da za a yi ga Allah subhanahu wataala ake yin ta qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin amma sai suka kiya waja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harth wal an'ami nasiba faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim sa'a ma yahkumun wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikeen qatla awladihim shurakaa'uhum liyurduhum wal yalbisu alaihim dinahum to kaga dai sun sanya ma Allah abokin tarayya a cikin abubuwa da dama sai Allah ce to fata'ala Allah Allah ya daukaka ta'ala ya daukaka daga al'ulu ne asalin wannan alif wawun ne ala ya alu kenan Allah ya daukaka am, amma yushrikun da abin da suke hada Allah subhanahu wata'ala da shi ina fata an fahimce ni to nan a cikin suratul ra'd an gane ko Allah ya kira shi kansa al-muta'al alimul ghaibi wash shahadati al-kabir al-muta'al imam ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace al-muta'al girman Allah ya bambanta da na kowa domin duk wanda adda girma duniya kowa ne ne shi girmansa yana da alaka ne da taimako in ka zamanto misali shugaban kasa sai an zabe ka ko ko sai sojoji sun yi juyin mulki ko su hau da wani ko su hau da wani farar hula ko ba haka ba duk girman da wani ya samu duniya to akwai hannun wani cikin sa in kuɗi ne ka samu akwai wanda suka taimaka maka samu kuɗi sannan ka samu girma ko ba haka nan bane in malami kake akwai wanda suka karantar da kai har ka samu wannan matsayi to shi Allah bai da wanda ya samu mishi girma balle har a danganta girman shi zuwa gani sai sai ce almuta'al mai girma wanda asalin girman daga wajen sai taso bai samu alaka da kowa ba kai ko nan da ka ce a'a ni babu wanda ya min kaza sai a ce haba kai da kana yaro nan abinci sai an baka ko ko a ce mu ce aikin ka sayan kaza kana da mai gida ka ce mai gida yanzu da wani ya kira kana cewa mai gida yaya ne kaga ashe akwai masu taimaka maka na fata an fahimce ni fata'ala Allah an ba yushrikun Allah subhanahu wata'ala wato ya daukaka daga abin da suke shirka da shi karkashin wannan aya akwai wata mas'ala mai muhimmanci da ya kamata mu kawo shine cewa malamai sun yi sabani akan wannan aya saboda waɗansu asar da aka ruwaito waɗansu suka ce fata'ala Allah amma yushrikuna bai da alaka bai da alaka da wato abin nan eh, annabi Adamu da Hawwa'u waɗansu suka ce a'a fata'ala Allahu amma yushrikun yana da alaka da annabi Adamu da Hawwa'u to daga nan idan muka ce yana da alaka da annabi Adamu da Hawwa'u matsalar da za a samu sai ya zama to kenan annabi Adamu da Hawwa'u sun taɓa yin shirka domin ya ce fata'ala Allahu amma yushrikuna suna kafa hujja da wani hadisi wanda aka ruwaito daga Samura dan Jundab an gane ko hadisin yana cikin Musnad na Imam Ahmad Imam Tirmidhi ya kawo shi Imam Tabrani ya kawo shi a cikin Mu'jamul Kabir Imam Al-Hakim ya kawo shi a cikin Al-Mustadrak an gane ko ibnu jarir tabari imamu hakim ma ya ingantar da hadisin ibnu jarir tabari ya kawo shi ibnu abi hatim ya kawo shi cewa duk lokacin da hawa'u ta haihu sai ɗanta ya mutu sai shaidan ya ce mata idan tana son ya rayu to ta sanya mai suna al-harith cewa cewa al-harith sunan shaytan ne sai sun ka sanya mai suna al-harith sai ya rayu amma saboda jahilci wai annabi adam bai aikata wannan wannan hadisi malamai suka da'afa shi daga cikin waɗanda suka nuna wannan hadisi da'ifi ne akwai al-Imam al-Qurtubi akwai al-Imam Ibn al-Qayyim akwai al-Imam al-Zahabi akwai al-Imam Ibn Kathir akwai al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti akwai al-Sheikh Nasiruddin al-Albani don haka wannan hadisi bai inganta ba duk wanda ka je aka maka wannan rudu ne yayi maka tawili yace a'a sun yi ne ba akan sun sani ba ko kaza wannan ba gaskiya bane waɗansu daga cikin malamai suka ce fata'ala Allahu amma yushrikuna bai da wato bai da alaka da abin da ya gabata tunan an tashi na daga wata magana zuwa wata magana to su ko sai suka kasu waɗansu suka ce nan da an ka ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi ya halicce ku da jinsi guda ba ana nufin Allah shi ya halicce ku daga annabi Adamu da Hawwa'u ba wannan fassara kuma ta yi nauyi don ta saba ma mafi yawancin ayoyin Alqur'ani waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi da an ka kawo abin yana da alaka da annabi Adamu da Hawwa'u amma da an ka zo falamma atahuma salihan to sai aka tashi daga annabi Adamu da Hawwa'u kenan sai ya zamanto ana magana ne kan annabi Adamu da Hawwa'u daga baya sai aka tashi zuwa ga jinsi kuma Qur'ani yana da wannan da yace wato abin nan a cikin suratul suratul mu'minun Allah ce wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin mun halitta dan adam daga tasassar kasa thumma ja'alnahu nutfatan sannan muka sanya shi zaman tomi nutfa mani to kaga yanzu ba annabi adamu ake magana ba kan annabi adamu ne tunda shi aka halitta da kasa qur'ani kuma yana da wannan kamar a cikin suratu wato al-mulk Allah ya kawo irin wannan bayani zaka ga ki wato Allah ce walaqad wato walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha mun kawata saman duniya da almasabiha taurari wa ja'alnaha rujuman lishayatin muka sanya su zamanto su ne abin jifar shedanu alhali ba taurarin ne ake jifar shedanu da su ba wutar da ke fitowa daga cikin su ce ita ce ake jifar shedanu da ita mun fahimci wannan da kyau ko dan saboda kan abin nan shi ya zamanto akwai al-intiqal waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wato abin yana da alaka wato da annabi Adamu da Hawwa'u a ƙarshe amma fata'ala Allahu amma yushrikun shine bai da alaka da su kenan an ci gaba da magana da mushrikai ina fata an fahimce ni to amma in mun ce yana da alaka da annabi Adamu da Hawwa'u to me yasa Allah ce fata'ala Allahu amma yushrikuna ya kamata ya ce fata'ala Allahu amma yushrikani mutum biyu ka gani ko waɗansu malamai suka ce a'a biyu wani lokaci ana iya cewa mutum biyu amma uku ake nufi ma'ana ana kawo wa zamiri na jama'a amma kuma mutum biyu ne don ya ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma sannan suka ce a'a in kun ce haka nan to amma Allah ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun kaga ya kamata ce ayushrikan magana ce akan akan mushrike suka ce har yanzu dai zamirin jam'i an ka kawo amma musanna ake nufi sannan kuma Allah ce ayushriku ma la yakhluqu shay'an bai ce ayushriku man la yakhluqu ba tunda inda shaitan ne ai shaitan aqil ne amma da yake gumaka ne ake magana sai an ka ce ayushriku ma la yakhluqu shay'an suka ce kai ma wani lokaci ana kawo ta litaghlibi fankihu ma qaba lakum minan nisa'i ma wato yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard kaga ma fis samawati ma fil ard abin da ke cikin samai da kasai akwai wanda yana da hankali kenan ko taglibi ne ko kuma ma ana kawo ta ga abin da yake mubham ba a ganin sa rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara sannan kuma ma wasu suka ce ana kawo ta ga abin da sifa ake nuhi ma qabalakum min nisa'i sifofin mata ko ko wanda yana dauke da tawaya kamar da wasu malamai suka ce tawaya ake nufi duk da yake mun kawo abin da tawaya take nufi a cikin hadisi almuhimmu fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya daukaka daga shirka dan haka wannan bai bai cancanta ba a danganta a danganta annabi Adamu da Hawwa zuwa ga shirka domin bai wato annabawa ba sa yin shirka hashawiyya ne suke cewa annabi na yin shirka ya kafirta yi tuba wannan kuskure ne Allah shi mun tsari da wannan akida ina fata an fahimce ni ayush wato fata ala Allah amma shirku mu dauki aya ta karshe saboda lokaci ya zo ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ayushrikuna alhamzatu nan tambaya ce amma tambaya ce ta musu ko kuma tambaya ce ta mamakarwa in ji malaman zauri ayushrikuna shin suna yin shirka ma la yakhluqu shay'an abinda bai halicci komai ba sannan kuma wahum yukhlaqun alhali su halitta su aka yi ina fata an fahimce ni wato ma'ana shin su wadan masu shirka kafirai da suke yin shirka suna shirka da Allah abinda bai halicci komai ba wahum yukhlaquna su ababen da suke bauta ma halitta su ake yi ko an halicce su ko kuma wahum yukhlaquna su mushrikai halittar su aka yi ko kuma wahum yukhlaquna da mushrikai da kuma wato gumakansu duka Allah ya halicce su kuma kai ka bar bautar wanda ya halicce ka ka koma bautar wanda an ka halicce ka da shi kaga wannan yana nuna akwai rudu a cikin wato shirka shi yasa ayoyi da dama suke nuna babu wanda ya cancanta a bauta masa saiwa sai wanda ya halitta wannan aya ba za samu dogon bayani ba saboda lokaci ya matso dan haka dai ayoyi da dama sun nuna Allah shi kadai ya halitta kuma shi kadai ya cancanta a bauta masa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون to lokaci ya muna halinsa kenan wannan aya akan ta za mu tsaya sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai sai mu tashi da izinin Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh